hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha bakwai watan sha biyu miladiya na da dubu da dubu biyu da ishirin da ɗaya sati da ya gabata mun ka fara karanta babul amr bi ada'il amanati bayan ayoyi da malaye ambata mun karanci hadisin abu huraira wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi da hadisin huzaifatul yamani da hadisin huzaifa da abi huraira na'am da hadisin huzaifa da abi huraira ƙarshen abin da muka karanta na hadisin abu huraira huzaifa da abu huraira lafazi na ƙarshen wannan hadisi inda yake cewa fi hafatayya sirati kalabi a gehen sirati akwai kalabi kamar wasu ƙugiyoyi ne ko kuma wani ƙarhin da yake da lankwasa wanda yake da tsini da lankwasa ƙugiya su ake cewa kalabi mu'allaqun wanda an rataye suke da siratun nan ma'muratun bi akhdhi man umirat bi an umarce ta da damkar da kama dukkan wanda aka umarce ta da shi ya kama ta kama shi fa mahdushun najin akwai wanda za a yi takartar shi ta yi takartar shi wajen wucewa sirati tsallaka sirati sai dai kuma zai tsira da afkawa daga cikin wutar jahannan wa mukardasun akwai wadda wannan kalabi ko kuma ƙugiyoyi wanda za su warce shi su afka da shi cikin wuta manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu abi huraira biyadi afwan uzaifa yake cewa ina rantsuwa da wanda ran abu huraira yake hannun shi shi ne allah maɗaukaki inna ƙa'ara jahannama sanar cewa dai ƙarshen wutar jahannama can ƙarshe daga ƙasa la saba'u na kharifan nisan shi nisan tsawon shekara saba'in inda za a jeho wani dutse mai nauyi iya tahiya iya tahiya bai kai ƙarshen wutar jahannama ba sai ya yi tahiyar shekara saba'in. Ƙaunuhu wara'a wara'a da ya ce wara'a wara'a huwa bilfathi fihima za a musu fataha wara'a wara'a cikin wannan lafazi guda biyu wakila bidommi bila tanwini kuma aka ce ana musu damma ne ba tare da tanwini ba ba cewa wara'an wura'a ba cewa wura'an ba wa ma'anahu lastu bi tilka daraja ar-rafi'a ba ni da wannan matsayi mai madaukaki mai girma wa hiya kalimatun tuzkaru ala sabil at-tawadhu kalma ce wadda ake ambatanta a tafarki ko bangare na kaskantar da kai ko da kana da wani matsayi baka so ka kwatanta wannan matsayi naka ne sai ka faɗi saboda tawadu'i waqad basattu ma'anahu fi sharhi sahih muslim Imam Nawawi yace na shunhuda dogon bayani a wannan kalma ta wara'a wara'a kinna a cikin sharhi da nawa sahih muslim wallahu alam Allah shine masani za mu tashi kenan kan hadisin abi khubayb don milha قال المؤلف رحمه الله وعن أبي خبيب بضم الخاء المؤجمة أنسى مونا حديث دقى أبو خبيب أنا وخاء ود تكيد دا ضمة شيني عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير radiyallahu anhuma wanda wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su da Abdullahi da da dan shi Zubair qala Abdullahi dan Zubair yace lamma waqa'at lamma waqafa az-zubairu yawmal jamal lokacin da mahaifina zubair ya tsaya a yakin jamal yakin jamal yaki ne wanda aka yi shi tsakanin runduna ali radiyallahu anhu da runduna talha bin abdullah da wanda suka ta yi da talha bin abdullah da aisha radiyallahu anha da zubair kuma aisha radiyallahu anha ta ta yi da runduna saboda neman sulhu sai dai yahudawa suka samu wannan dama suka haddasar da yaƙi an ambaci wannan kuma an yi shi ne hijira tana da shekara 36 a basra cikin ƙasar iraq an ce mai yaƙin jamal domin sai da aka soke kuma aisha radiyallahu anha to lokacin da zubairu ya tsaya a wannan rana da ani sai ya kiraye ni a matsayin ɗan shi faƙumtu ila jambi sai na tsaya a gehen shi faƙala sai ce ya bunai ya kai ɗan ɗana innahu la yuqtalul yawma illa zalimun aw mazlum ka sani cewa yau ba wanda za a kasa za a kashe sai azzalimi ko wanda aka zalunta cikin biyu ne ba rasa ɗaya kashe ko a kashe azzalimi ko a kashe wanda aka zalunta wa inni la urani ni kuma ina gani na illa an sa'uqtalu al yawma mazluman yau kuma ina gani na za a kashe ni akan an zalunce ni ina matsayin wanda aka zalunta wa inna min akbari hammi ladaini yace ni kuma mafi girman bakin ciki na abin da yake cikin zuciyata wanda yake dama ni shine bashi na a fatara dainana yubki min malina shay'a yanzu kana ganin bashin da ake bi na ya ce bashin mu domin matsayin shi da iyalan shi ne amma bashin kanshi kana ganin bashinmu zai yi sauran wani abu daga dukiyarmu ko da an kashe ni wajen biyan wannan bashi sun makala sannan ya ce ya bunai ya kai ɗanɗana bi imalana waƙi daini ka sai da dukiyarmu ka biya bashina tunanan abdullahi iyawa ɗan shi zubair wasiya kan cewa idan an kashe shi kahin a kashe shi shi dai ga abin da yake zuce shi bashin da ake bin shi idan kuma an kashe shi to ya sai da dukiyar shi ya biya wannan bashi kuma shi ne wannan haƙƙi na mamaci farkon abin da za a yi ba zancen gado za a yi ba za a yi zancen ɗawainiya ta binne mutum in sai da kuɗi a hudda daga cikin kuɗin shi a yi misali akwai wuraren da babu ƙasa inda za a binne mutum sai an sayi a cikin kudin shake ɗauka a sayi wurin da za a wanda za su yi gina wani wuri sai an biya a biya kayan da za a binne mutum likafari da menene da menene da sai an biya wannan ita ce ake cewa mu'unatu tajhiz ko mu'unatu tajhiz bayan wannan sai bashi biyu wasiya ta biyu baya sannan kuma a yi zancen gado shi ne yanzu yake mashi zancen cewa ya biya mashi sai da dukiya ya biya mashi bashi wa ausa bi thuluthi kuma yayi wasiya da kashi ɗaya daga cikin kashi uku wa thuluthihi li bani kuma kashin ɗaya a kasashe uku na 'ya'yan Zubair ne kenan jikokin shi tun daga Zubair ba za su ci gadon shi ba na sai so ya ya musu wasiya kina a cikin kashi ɗaya daga cikin kashi uku shi ma a kasa shi uku a ba su kashi guda ya ne libani abdullahi ana nihin ga ɗiyan abdullahi bin zubair ɗan zubair thuluthu thuluthi kenan kashi ɗaya daga cikin uku na kashin ɗaya kan uku qala sai ce fa in fadala min malina ba'da qada'i ad-dayn shay'un idan bayan an biyan an biya bashi daga dukiyar wani abu yayi saura fa thuluthuhu li banika kenan wannan sulusun na ƴaƴanka ne kamar yadda ya ce yan ana nihin kashi ɗaya a uku shi ma a kasa shi uku a basu kashi guda qala hisham hisham ya ce wa kana ba'd waladi abdullah ya kasance wani shashi daga diya abdullahi dan zubair kad waza ba'd bani zubair khabib wa abbad na ya zama ya daidai da matsayin bani zubair diyan zubair kubayb da abbad walahu yawma izin tis'u bani yana yayi dabra kusan daidai da shi a wannan lokaci iya da maza guda tara wa tis'u banat mata guda tara yana iya da 'ya'ya goma sha takwas قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه sai babana abdullahi ya rika min wasiya da dai wannan bashi na shi waya kulu iya cewa ya bunai ya kai dan dana in ajaz in ajazat in ajazta an shay'in minhu fasta'in alaihi bi maulaya idan ka kasa biyan bashi na da wannan dukiya wadda za a saida ta kasa biyan bashi to ka nemi taimako a kan shi da wanda yake yake jibinta al'amari na maula iya iya kasancewa ana nihin shi Allah madaukaki idan an raba shi ga sifa ta Allah ko suna na Allah kuma ana iya dauki iya daukan ma'ana wani mai gida wanda kake kalkashin shi qala fasta'in bihi alai fasta'in alaihi bi maulai qala fa wallahi ma daraitu ma arada abdullahi yake cewa na rantsa da Allah bin fahimci ba abin da yake so da wannan kalma maulaya hatta qultu har sai da nace ya abati ya kai mahaifina man maulaka wane ne mujibincin al'amarinka kala Allah sai ce Allah ne an nema abu ya bashi an buga an buga an sai da duk abin da za a sai da bashi ya yi saura ba biya ba to sai abdullahi dan zubairu ya ce a ɗan shi zubairu ya nemi taimakon biyan bashi wannan da Allah maɗaukaki kala fa wallahi ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi illa qultu yace wallahi ban taba ba abkuwa a cikin wani bakin ciki dalilin bashin shi face sai na ce ya maulai zubair ya mujibincin zubair iqdi anhu daina ka biya mishi bashin shi fa yaqdiyahu Allah kuma ya biya mai wannan bashi qala fa qutila zubair abinda zubairu yake gani sai da ya afku aka kashe zubairu fa qutila zubair walam yad'a dinaran wala dirhaman illa ardin bai bar ba wani dirhami ko dinari sai ƙasa guda biyu gona guda biyu min halgaba a cikin wannan hili falfajin hili akwai wanda ya zamanto daji ne wa ihda ashara daran da gida goma sha ɗaya bil madina a madina wa daraini bil basra kuma iya da gida guda biyu a basra wa daran bil kufata kuma iya da gida guda a kufa wa daran bi misr iya da gida a misra qala yace wa inna ma kana dainuhu alladhi kana alayhi bashin da yake kan shi bai kasance ba sai annar rajula kana ya atihi mutum ne zai zo mishi bilmal da dukiya fa yastawdi'uhu iyaha ya ajiye ya ce amshi ajiye mun wannan an san shi da amana da rike amana sai a bashi ajiye wannan mutum ya zo ya bashi ajiye dukiya fa yaqulu zubair sai zubair ya ce la walakin huwa salafun sai dai hage ne bashin wannan zan ɗauke shi ramce a matsayin ramce ba da baka zan yi inni akhsha alaihi dai'a ni ina tsoron ya ɓace mun gane ko ajiya aka kawo mai saboda iya tsoron ajiya wannan wani ɓarawo ya zo ya sace ko wata gobara ta zo ta cinye kaga in sakaci ne dole ramkawa zai in sakaci ne daga gare shi ko to amma maimakon a matsayin ajiya sai ce kamar matsayin hage ne shi kuma hage maidawa za ka yi ko abin ya lalace shi dai wancan haƙƙin shi baya salwanta to da haka zubairu radiyallahu anhu ya tattara bashi a kan shi mai ɗumbin yawa wa ma waliya imaratan qattun abdullahi yake cewa babana bai taɓa shugabantan wani shugabanci bai zama wani ma'aikaci ba ko so ɗaya wala jabaya kuma bai shugaban bai kasance ba mutum ne wanda yake neman dukiya a inda ake tamaninta wala kharajan bai ba jangali baya daga cikin masu tattara kudi wala shay'an bai shugabanci wani abu ba illa an yakuna fi ghazwin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai dai in ya kasance a cikin yaki tare da manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi aw ma'a abi bakr ko yayi yaki da abubakar radiyallahu anhu wa umara wa uthman ko yayi yaki tare da umar da uthman wa an da yarda Allah ta ƙara tabbata gare su kana abdullah abdullahi dan zubair yace fa hasabtu ma kana alaihi min ad-dayn sai na lissafa abin da ke kan shi na bashi fa wajadtuhu alfai alf wa mi'atai alf sai na same shi dubu biyu so dubu nawa kenan miliyan biyu ko wa mi'atai alf da dubu ɗari kenan miliyan biyu da dubu ɗari wannan abin da ake bin shi ba shi falakiya hakimu bin hizam sai ya gamu da hakim ɗan hizam abdullahi dan zubairu sai ya gamu da hakim dan hizam faƙala sai ce yabin akhi hakim ya ce ya kai ɗan ɗan uwana kam ala akhi minadain nawa ne ke kan ɗan uwana na bashi faƙala fakatamtuhu wa qultu sai na ɓoye mishi wannan kuɗi da ake bin mahaifina sai na ce mishi mi'ata alf dubu ɗari faƙala hakim sai hakim ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah ma'ara amwalakum tasa'u hadhihi banna ganin dukiyar da take wajen ku za ta isa a biya wannan bashi faƙala abdullah sai abdullah ya ce mishi a ra'aituka in kanat alfai alf ba ni labari to inda miliyan biyu ce ba wa mi'atai alf da miliyan da ɗari da miliyan ɗari biyu da dubu ɗari biyu afon mi'atai alf ƙala sai hakime ce ma arakum tuti'una hadha banna ganin za ku iya biyan biyan biyan bashin wannan fa yana ajaztum an shay'in minhu idan kun kasa biya wani abu daga wannan bashi fasta'inu bi to ku nemi taimako da ni to ba ka gani yan uwa wanda suke zamantowa suna lalle yan uwa ne kun saida abin da za ku saida kun kasa biyan bashi to ku neme ni na taimaka muku a biya mishi bashi a yanzu kuma al'amarin ba haka bane ba قال سيتي وكان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين ومئة ألف زبير يا سي wannan daji bi saba'ina wa mi'atai alf da 270 fa ba'aha abdullahi bi alf alf wa 600 alf abdullahi ya sai da wannan daji gandu da miliyon da ɗari tara da dubu ɗari tara miliyon biyu bi alfa alfa miliyon guda da dubu ɗari tara kenan miliyon biyu babu ɗari sun makama faƙala sannan ya tashi sai ce man kana lahu ala zubairu shai falwafina bilgaba duk wanda yake da bashi akan mahaifina zubair to ya gamu da mu a wannan daji domin kalkasa ta yi kowane kaso ya mai kudi ya kasa ta kashi guda hudu kenan wanda yake bin mahaifinsu ba shi ya zo ga gona ga daji nan bangare kaza a kaza yake bangare kaza a kaza yake mai dauka ya dauka a matsayin bashin shi fatahu abdullah bin ja'far sai abdullah dan ja'far ya zo mishi wa kana lahu ala zubair 400000 ya kasance iya bin zubair 400 faqala li abdullah sai zubair ya ce wa abdullah in shi'tum taraktuha lakum in kun so zan bara muku wannan kudi in yahe muku wannan bashi kala abdullahi sai abdullahi ya ce la ya ce a'a kala fa in shi'tum ja'altumuha fi ma tu'akhiruna in akhartum in kun so to zan sanya wannan bashi in a jinkirta shi har zuwa masu biyan bashi a biya su in kun har samu kun yi jinkirin biyan bashi faƙala abdullahi abdullahi ya ce a'a mai hamma abdullahi ana wasiyar zartar da wasiyar da mahaifin shi mishi cewa babban bakin cikin shi shine bashi kuma a sai da duke shi a biya mai wannan bashi shi yasa na abdullahi ya nace akan cewa a'a sai dai an biya wannan bashi qala faqta'u li qita'a to tunda haka nan ne ku yanka mun wani bangare a cikin wannan gandu qala abdullah laka min ha huna ila ha huna to kana da daga nan zuwa can wannan a matsayin kudinka ne fa ba'a abdullah minha fa qada anhu dayn na abdullah dan zubair ya saida daga wannan dashi ya biya mishi bashi wa wafahu kuma ya cika mishi wa baqiya minha arba'atu ashim wa nisf kenan biyar ya kasata sai ya mai saura sauran kaso guda hudu da rabi fa qadima ala muawiya sai abdullahi ya zo wajen muawiya domin shine khalifa a lokacin nan wa indahu amr bin uthman والمنذر بن الزبير وابن زعمة زمعة kenan da ya zo wajen mu'awiya sai ya iske amur dan Uthman da munzir dan zubair da ibn zam'a su guda uku a wajen mu'awiya fa qala lahu mu'awiyatu mu'awiya ya ce wa abdullahi dan zubair kam quwimatil ghaba nawa ne aka wa wannan daji kudi Kala kullu sahmin bi mi'ati alf kowane kaso da dubu ɗari ne iya matsayin dubu ɗari Kala kan bake minha kaso nawa ya yi saura Kala arba'atu ashumin wa nisu kaso guda hudu da rabi ya yi saura fa ƙala munzir bin zubair nan take munzir ɗan zubair sai ce kad akhastu minha sahman bi mi'ati alf na ɗauki kaso guda da dubu ɗari wa kala amur bin usman amur shi ma ɗan usman ya ce kad akhadtu minha sahman ni ma na sayi wannan kaso guda bi mi'ata alf da dubu ɗari wa kala bin zam'a shi ma ɗan zam'a ya ce kad akhadtu minha sahman ni ma na ɗauka su guda bi mi'ata alf da dubu ɗari nawa muka samu bi mi'ata alf da ɗari da dubu ɗari dubu ɗari uku ko faƙala mu'awiyatu kan baka minha yanzu kaso nawa yayi saura kala sahamun wa nisf yayi sauran kaso guda da rabi wa nisfu saham da rabin kaso kala kad akhaztuhu bi 50 bi 50 wa mi'ati alf ni kuma na ɗauke shi da dubu ɗari da dubu hamsin kenan kuɗin kaso guda da rabi kala wa ba abdullahi bin ja'far nasiba abdullahi ɗan ja'far sai ya sai da kasan shi min mu'awiya daga mu'awiya bi sittumi'ati alf da dubu ɗari shidda dubu ɗari tara sittumi'ati alf shida ya sai shi da dubu ɗari. Falamma faraga Ibn Zubair min ƙaza idainihi, lokacin da Abdullahi ɗan Zubair ya ƙare biyan bashin mahaifin shi, Abdullah, ƙalaban Zubair, sai ɗiyan Zubair suka ce, Iksun bai na nami rasana, ka raba mana gadonmu, tun da yanzu dai an biya bashi yanzu abin da ya saura, ka san mu yayi saura qala sai abdullahi yace wallahi la uqsimu bainakum hatta unadiya bil mawsim arba' sinin bazan raba muku wannan gado ba shi ma duk da cewa iya daga ciki amma har sai nayi shela tsawon shekara guda hudu a aikin hajji da umra sannan na tabbata babu wani wanda yake bin mahaifinku ba shi a lokacin nan zan raba muku gado ala zan yi shela in ce man kana lahu ala zubair dainun falyatina falnaqdi zai yi shela ya ce ku saurara dukkan wanda ke da bashi akan zubair to ya zo mu ci mu biya mishi wannan bashi fa jala kullu sana yunadi fil mausim sai zamanto kowace shekara lokacin hajji sai yayi kirari yayi shela falamma mada arba'u sinin lokacin da shekara guda hudu suka huce qasama bainahum wa dafa'a thulutha sai raba musu gado kuma ya hudda wannan sulusi wa kana lizubair arba'u niswa zubair iya da mata guda hudu fa asaba kullu imra'atin alfa alfa wa mi'ata alf kowace daga cikin mata guda hudu wannan sai da ta samu miliyon da dubu dari biyu na dukiya da ta yi saura fa jami'u malihi hamsuna alf alf wa mi'ata alf yana dukkan dukiya sai ta kasance miliyon hamsin da dubu dari biyu ba ka ga mutane a lokacin nan ma suna da kudi نعم قال رواه البخاري امام البخاري يفتد wannan hadisi kina wannan hadisi na karantar da mu kamar yanda babin shi yayi magana babul amr bi ada'il amana yanzu Zubair Abdullahi dan Zubair yayi kokarin ganin cewa ya sauke nauyin da yake kan shi na bashin da ake shi shi ma dan shi Zubair haka shi ma yayi kokari Zubair kai yayi kokarin sabke bashin da ake kan shi shi ma abdullahi ɗan zubair kuma ya zartar da amma abin da mahaifin shi yake kuka game da shi shine ba shi ina ga muna iya tsayawa akan wannan dogon hadisi sai mu tashi insha Allah a hadisi na gaba babu tahrimul zulmi wal amr bi radd al mazalim abinda muka hadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk